ومن الفطرة خمس آه، قص الشارب وهو الإطار وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إيفاؤه والله أعلم yace abu na farko daga cikin tarjaman wannan babin yana magana akan fitara fitara shine ko ita ce abinda yin su zai ba wa ɗan adam kamala da kuma tsafta wanda abubuwa ne waɗanda asali allah subhanahu wa ta'ala a jabaliyan ya daura su ga ɗan adam to su ne ake kiransu fitra sun zo a hadisai daban-daban akwai hadisin aisha akwai hadisin abu huraira da makamantansu sannan wasu na cewa hamsin wasu ce ashirin dai wanda adadi kamar yadda muka sani a cikin ilimin usul fiqh ba shi da mafumi ya ce daga cikin fitara akwai wasu ababe guda biyar kastu sharibi shine yanke gashin ga gashin baki shine ce wa huwal itaru ya ba wa gashin bakin sunaye guda biyu ana ce mishi a sharib ana ce mishi al'itar amma asali abin da ake nufi da al'itar shine tsakanin tsakanin wurin da gashin gashin bakin ke fita tsakanin saman gashin da kuma ƙasansa wannan tsakanin saman gashin shine bangaren hanci ƙasan gashin kuma shine bangaren lebe wannan tsakanin ake ce ma sharif sannan saman da kasan kuma ake ce ma itar kenan akwai al'itarul a'ala na sama akwai al'itarul asfal na kasa wannan shine asalinsa a lugha amma tajawuzan lughawiyan shine wani lokaci akan iya kiran a gashin bakin kai tsaye da suna al'itar kamar yadda shi abu muhammad a nan ya ambata shi ne yake ta'arifi sharifin da itarcin ya ce wa huwa tarafu sha'ari mustadiri ala shafa shi ne al'itarcin shi ne ce saman kan bakin gashi da yake kewaye da lebe taraf ɗin shine bakinsa ta sama inda ya tsaya ta sama ana ce ma itar hakanan inda ya tsaya ta ƙasa ana ce ma itar to gashin da ya fito tsakanin itar al-itarul a'la wal itarul asfal wannan shine ake ce mishi al-sharif a larabci idan aka ce kassa ana nufin yanke abu ba cire shi gaba daya yanke shi ta sama ba cire shi gaba daya ba misali ana cewa kasusuf gashin da ke cikin dabba kamar rago a nemo wani abin da zai dinga cire shi ana amfani da wannan gashin wajen yin riguna da sauran abubuwa da ke ba cire gashin yake gaba ɗaya ba shi ne ake cewa kasa sufa haka na misali kassul azafir a cire ko yanke farshe shi ma farshe da ke ba a yanke shi gaba ɗaya ana ɗan bari ana cewa kassul azafir haka nan duk wani abin da ba yanke shi ake gaba ɗaya ba ana barin kaɗan wannan shi ne a larabci suke ce mishi kasu in kuma aka ce halku to shi ne cirifin gaba daya to shi yasa ne anan ya ce la'ifa uhu ba ɗauke shi cire shi gaba ɗaya ba yana bayani ne akan kasu sharibi din yana nufin gashin gashin gashin baki za ka ɗan yanke shi ta sama la'ihi fa'uhu ba za ka ɗauke shi ka aske shi gaba ɗaya ba akwai ahafa yufi ihfa'an miha miha shi ne cire abu gaba ɗaya sannan akwai mai ainunsa wanda zai zo a nan gaba a afa a yufi a ifa'an wanda kuma akasin mai haɗin ne shi ne barin gashi gaba ɗaya shi ne ifa na ainun aka ci ifa kuma na ha to wannan kuma cire gashin gaba ɗaya yana nufin za ka yanke gashin bakin ta sama ka bar kasansa kaɗan la'ihifa uhu ba za ka cire shi gaba ɗaya ba ne wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya barwa kansa sani
wa kasur alfar haka na aske farsuna ko kace yanke farshe wa natful janahain da kuma cire gashin hammata shine janahain wa halqul ana da kuma aske gashin gaban al'aura wala ba a sabi hilaki gairiha min shi'arin jasadi sannan ya ce ba laifi bayan wayan nan dumma sauran gashin jikin ma ba laifi idan mutum yana so zai iya askewa walhitan lirrijali sunna kaciya ga maza sunna ce walhifadu kifad kaciya ta mata lindisayi ga mata makuruma makuruma ce makuruma ma'ana wani abu ne wanda yake ka kara musu da daraja kuka ce karama karamatu karama ce a gare su karamci ne a gare su ko kuma ka fassara mustahabbatun mustahabi ne wa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an tufa lihiyatu wa tuwaffar wa la tuqas annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a cike gemu wa tuwaffar a cike shi wa la tuqas kar a aski kala malik sai imam malik yace wala ba'sa bil akhdhi min duniha amma ba laifi in yi tsawo a rage idan talar kafiran in yi tsawo sosai wakala hu ghairu wahidin min sahabati wa tabi'in hakanan da yawa daga cikin sahabbai cikin su har da Abu Huraira ana cewa har Ibn Umar da wasu daga cikin tabi'ai su ma sun faɗi haka da wa yukuru sabagu sha'ri bisawadi min ghairi tahrim yace an makruhi ne idan mutum gashin safari ne ya rina shi da bakin rini amma ya ce ba haramun ba ne wala ba a sabihi bilhinnayi wal katami hakanan ba laifi a rina da a rina da lalle alhinna da alkatam din kowanne daga cikinsu a abu ɗaya ne illa bambancin su shi a katin din launinsa yalo ne zai sa gashin ya zama yalo shi kuma inna akarina zai sa gashin ya zama ja shi ne kowannen su ganye ne ganye ne wanda ake dakawa ganyen lalle da ganye na katin din shi katin din a bishiyan da ake daukan ganyensa ake rini da shi ana ce mishi salo ɗansa sannan lalle ana yi da bishiyoyi ganyen bishiyoyi iri-iri da yawa wani har rasulu alaihissalamu zukura al-libasul hariri wa takhattumi zahabi manzala sallama ya hana maza su sanya riga na alhariri da kuma sanya zobe na zinari wa an takhattum bil hadidi hakanan ya hana su sanya zobe na karfe na karfe ko na azurfa na karfin da na azurfan yake cewa wala ba sa bilfiddati fi hilyatil khatami was saifi wal mushafi ba laifi wajen yi wa zobe ado ko yin ado da zobe ko yi wa takobi ado ko yi wa musafi ƙur'ani ado a mishi da ruwan azurfa ba laifi wala yuji aluzalika fi lijamin wala sarjin wala sukini amma ba a sanya wa ba a sanyawa a linjami na doki ko makamacinsa ko sirjin doki ko a wuka sai dai a takobi kawai da abubuwan da aka faɗa wala fi ghairi zalika ko wani haka wai takhattamu nisa'u bizahabi amma mata suna so za su sa zobe na dinari wa nuhiya ni takhattum bil hadidi ya riga ya faɗi wannan an hana yin zobe da ƙarfi wal iktiyaru mimma ruwiya al takhattum takhattum fil yasari yace abin da aka fi zaba cikin abin da aka rawaito wacce yatsa za a sa zobe shine ce a takattumu fil yasari sa zobe a yatsar hannu hagu da an na tanawula shai'i bil yamin saboda daukan abu ci daukan abu ko cin abu a hannun dama a fahuwa ya akuduhu bi yamini wa yaj'aluhu fi yasari abinda yake nufi idan ka sa zobin a hannun dama kana cin abinci da hannu kana daukan abu a hannu saboda haka abinci ko miya zai hadu da wannan zobin saboda haka an cire a umumin hadisi na aisha a kana rasulullah sallama yi ujibu tayamun fi sha'anihi kullihi dai baka fi tsahurihi wa fi sha'anihi kullihi din ne fada wannan umumin an cire zobe a ciki cewa manzo Allah hannun hagu yake sa zobe saboda hannun dama yana da nasa aiki in sawan ne zoben fahuwa ya fi zuhu biya mini ko ya ci alhufi ya sare zai dau zoben a hannunsa dama ya sa a yatsa tunda abin da za ka sa a hannun hagu ba zai yi ka dauke shi a hannun hagu ba waktu lifa fi libasil hazzi fa ujiza wa kuriha an yi sabani akan tufa has shine wanda aka hada a hariri da wani abu daban ma'ana ba kilin da hariri ba selection ne aka yi da alhariri da ko auduga ko cotton aka zo aka hada aka yi to shine an halalta an karanta wasu ce tunda ba alharirin ba ne tsura za a iya sa shi ne rin rigar da ya shahara mai kyallin nan wanda kyallin nan ya ke cewa siliki ba mi yau a su boyar wa kazalika alamu fi saubi min alhariri haka nan a sa alamomi ado irin zane-zane da ake cikin yadi wato a sa a riga wannan zanen a ce na ruwan alhariri ne illal haftar rakik sai dai zane dan siriri haka wanda ba shi da faɗi wannan shine ya halatta wala yalbasu misawun nan rakiki ma ya min rakiki ma ya sifuhunna idza kharajna yace mata bai halitta su sa tufafi marar nauyi marar kauri abinda zai dinga siffanta cikinsu idan kharajna in sun fita ba saboda wannan tabarruci ne wala ya jirru rajulu izarahu bataran haka nan mutum namiji bai halitta ya dinga jan zaninsa a ƙasa ba saboda takama wala sau ba humil kulayari ko rigansa na sakawa ba zani ba shi izar din yana sunan zani ne yana daukan wando kamar da wasu riwayoyi suke nunawa saubudu kuma sunan riga ne yana daukan kuma duk irin rigan da ake sakawa kowanne ya kayyade da takama da girman kai jansu ba da niyyar girman kai ba ba wani abu duk da ma barin barin hakan shi ya fi wani ya kuni lalkabai ne tufarsa zaninsa ya kasance kasa da a idanun sawunsa fahu an zafu lisaubi hakan kuma shi ne wato ya fi tsabtace tufarsa duk saboda ba zai na taba kasa ba ba zai kura ba wa ta kalin rabbi hakan shi ne ya fi nuna tsoron ubangijinsa wayin ha an istimali sammai an hana abin da ake ce ma istimalu samma shine wahiya ala ghairi saubin yarfa zalika min jihati wahidin wa yasdulu ukhra istimalu samma din shine ya fassara cewa mutum ya kasance a ba riga ya sa ba misali zani ne zani ne idan ya daga ɗaya gefen da yake rufu da shi sannan kuma sai ɗaya gefen ya zo ya kasance a buɗe gefe ɗayan haka nan a rufe sannan kuma nan kuma a buɗe shi ne aka hana shi abin da ya sa ya ce wa yi alaƙairi sauri ba yin sa a riga sau da riga din zai rufe gefen duka ne gaba ɗaya ko jallabiya ko riga amma idan zani ne mayafi ne to ya daga ta ɗaya gefen min jihatin waye da ɗaya gefen wa ya su dullu ukura ɗaya gefen kuma ya bai shi ba tare da ya daga shi ba to wannan shi ake cewa istimalu samma malaman hadisi da malaman fiku sun yi sabani akan fassara malam malam shammadin ya zo a hadisin abu sa'id da kuduri yana cewa ya ji alur rajula saubahu ala ahadi a cikai ya gudu a hadu shakkaihi mutum ya sanya mayafi a ɗaya gefen kafaɗansa ɗaya gefen kuma ya zama yamci ba kuma shi ne mana ishtimadu sammadin kenan to wannan fasarar zai fi karbuwa da ke riwaya ce ta sahabi wanda ya ya rawaito abu ya fi kuma sanin ma'anansa su kuma malaman duga suka ce lullukuwa da mayafi ko da mayarfe jikinka gaba da ka lullube da mayafi ka zauna ba wando ba riga kawai mayafi ne babba ka doka ka lullubu da shi ka zauna idan mutane sun zo su zauna kuna tafiyar ku a gani ba wando ba riga a ciki malaman duga sun fassara da wannan shi asalin fassaran kalmomin hadisi asalinsa dogari saboda hadisan an rawaito da larabci ne sannan wani lokaci idan rawi ya fassara hadisi sabanin duga ko kuma manzo ya faɗi ma'anar wata kalma sabanin ma'anar da take cikin larabawa to a wannan lokaci ya zama dole a dauki fassarar wannan sahabi kuma a dauki fassarar manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yasa shi shari'a din yana yana tajaddudin arabiya yanzu su sallah su zakan su hajji nan ya ga imanin su daban da na asalin larabci to saboda haka dole aka bar asalin ma'anan larabcin aka dawo ma'anan da qur'ani ko manzo Allah ya bayani akai to saboda haka wannan su ne ma'anoni guda uku ne wanda muka kawo ma'anan istimalu sammadin wa zalika idan ya kunta ta istimalika saubun yace hakan yana kasancewa idan kasa kasa da wannan mayafin da ka yafa ko lullubuwan da kai baka da wando misali ko ba zani a kasa kawai mayafin ne yamci ya lullube ka to wannan shine ba kyau istimali waktulifa fiye ala saubin ya ce an yi sabani a kai idan ya kasance idan ya kasance wannan istimalin an yi shi ne da da tufa ba da zani a kai ba saboda da farko ya ce ma ya ce maka ala ghairi saubin abin da ba dinkake ba mayafi yadi da shi aka yi to kuma an yi shi ne fa da riga to wannan an yi saba yin sa da riga yanzu misali a dinka ma riga ne wanda ya wuce awunka babba ko mu dauke shi irin binjiman da muke amfani da shi kaga riga ne to ka lullufu da binjima ka zo ka zauna ba wando a jikinka shin wannan ya ja'izi ne kasancewar binjiman dankakken riga ne ko ba ja'izi ba ne to wannan shine aka zo aka yi sabani ويؤمر بستر العورة و وإذرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه yace za a umarci ana umartan musulmi da ya rufe tsiraicinsa shine wai umaru bi satir aurati wa izratul mumini zanin mumini musulmi ila an safi sakihi wato zuwa rabin sakinsa ne shine zaninsa haka ne in wandonsa ma ya zo rabin sakinsa idan ya sauka kasa da sakin kuma kar ya wuce idanu sawunsa kamar da su aka yi magana kai walfafizu auratun cinya ma yana daga cikin al'aura saboda al'aura din tsakanin cibiya ne da gwiwa to cinya yana tsakanin cibiya da wuya walaysa kal aurati nafsiya amma ba kamar asalin al'auran ba saboda al'aura din matsayi matsayi ne yayi matsayi matsayi ne al'aura wala ya dukulu rajulul hammama illa bi mizar bai halitta mutum ya shiga toilet ban daki ba amma sai alhammam ban daki na wanka ake cewa alhammam sai da zani wanda zai rufe tsiraicinsa da shi wala ta dukulu mar'atu illa min illati kwata-kwata kuma an hana mata ta shiga ban daki na wanka wanda dukkan jama'a suna amfani da shi sai dai in tana da illa tana da darura hasalin sun ce alhammamu din kasan da mutane ba sa gina ban daki a gida sai dai kowa yana da bukata ya zagaya bayan je saboda garuruwan kananan garuruwa ne ba a gina su a cikin gida to shi ne idan gari ya zama babba ana gina ban daki na kuɗi kowa zai ba da kuɗi ya shiga amma a gida kowa ba da ban daki da irin wannan ne aka hana mata su shiga za su iya karo da wani namiji a ciki wala ya talasa ku rajulani wala ra'ata ne fi hafin wahi haka nan maza biyu ko da yara ne ko mata biyu ko da yara ne to ba a so su lullubu a mayafi daya su kwanta wala ta kurjin ra'atun illa mustatiratan fima la budda laha minhu yace mace bai halitta ta fita ba a gidan aurenta sai tana rufe da suraici tana rufe da da suraicin ta gaba daya fi ma la budda da haminu sannan kuma fitan akan abin da dole ba makawa fitan ya kama ta sai ta fita ba kowanne irin abu babu da matan zamani suke gidan suna ne gidan daure aure ne a kawar abin nan abin nan kanwar kawata ba ta lafiya ba ma fa wai kawarta din ba wai kanwar kawarta ko mahaifiyar kawata ba ta da lafiya ko kaninta faɗaɗa mu'amala abinda bai kai ya kawo ba to shine ya ce min shuhudi mauti a bawaya yana faɗan lokutan da tabbas ya kama ta sai ta fita kamar halartar jana'izan iyayenta mahaifinta ya rasu mahaifiyarta ta rasu auzi karabatiya ko wani na kusa da ita ɗanta a kaninta ko wanta au na hau zalika mimma yubahu laha ko makamacin wannan abin da ya halatta a abin ya fidda ita wala tahduru min zalika ma fihi nauhun nauhu na'ihatin aw lahawun min mismarin aw udin aw shibihi yace duk cikin wayannan wuraren ma wanda aka ce ta je duk ta fita ɗin to inda a ciki akwai kuka ƙara na wata mata ƙaran mata wanda suke kuka a gidan mutuwa to ba za ta ci ba haulawu ko kuma gunda za ta jan bikin kaninta ne ko wanta misali ko za a wurar da kan wata ko yayarta to a wajen akwai mizmar akwai kayan bushe-bushe music shine mizmar duk abin da za a busa shi ya kara abu shi shine goge goge wanda aka yake dannawa au shibihi ko abin da ya kama da wannan daga dai cikin kayan kiɗe-kiɗe to a wannan lokaci ba za ta je wajen ba shi yasa ya ce minal malahil mulhiya daga cikin abubuwa kayan wasanni wanda suke shagaltar da illar duffa fin nikaye ga tambayin ka ya zai jinya banda duffi a aure shine mandiri wakadu tulifa fil kabari kabar kuwa an yi saba an yi sabani a kai an ce a dufu shine ganga ne za a yi shi bayan ba za a rufe shi ba dan karami kuma ganga bayan ba za a rufe shi ba in an rufe shi ya zama fibul din ganga ne haramtaccen sannan ba za a sa lilo ko wani abu da zai sa ya yi zaƙi ba in an kada sannan ba za a kara shi jikin wuta ko a ajiye shi a rana ya kasu don ya kara daɗi ba in an yi mishi wani abu wanda zai sa ya yi zaƙi ya zama ganga in ba a yi ba ya zama dufu shi ake kira bandiri duk sunansa ne da saboda haka wannan ja'izi ne shi shi yasa ya ce maka nan ya zai ce ma illar dufafin nikahi din dufu din ya ce a aure ko abin da ya kama da aure suna ko kuma irin ko ranar idi ranar sallah irin da bukukuwa wanda suke na musulmai to ja'izi ne a halarci inda ake yinsa ja'izi ne a daka a yi amma a lura da ma'anar ja'izi da abin da gaji fakihi ya ce ma wa jaza ja'izin abu ne wanda za ka iya yin sa amma in sun samu ne ka bari saboda wasa ne a yi don kasance ba bandiri ba zai bai zama ba wasa ba ne dole a yi an dan taka ya an yi rawa abin da suke cewa har rakawa ba za a ce rawa ba sai a ce har rakawa rawan aka gyara wa suna cewa ya rakawa aka yi to saboda haka yadda yanzu ake yi misali za ka ga ya wuce gejin abin da ake ce matufu ko bandiri yanzu da irin mawakan masu yabon manzo irin na da sun bashir dan musa da ire-iren sunan za ka ga bandiri wanda aka sani na da ake shi ya zama baka mai da kunne sosai ba ma ba za ka ji wannan karan bandiri na kasan ba saboda shi dufu ba yi da kara tuk ba za ka ji ba amma na yanzu aka bar wannan ma aka dawo music wanda ake kide-kide na music na turawa da shi za a zuwa yi wanda Allah su a gani na sha bayani akan cewa shi yabi manzo Allah babu sabani akan halalcinsa ba ana magana kan yabon ba ne amma bai halitta a yabi manzan Allah da wannan kide-kide ba babban matsalar da ake samu a nan mutane ba sa bambanta matsala normal da matsala ta abin da ake cewa mene a hafu dararai ne ka gane misali wannan fatawa maganin da na shi ne normal kwata-kwata bai halitta a yi music a yi manzo Allah ba manzo Allah ya wuce haka sunan Allah ya wuce da aiki da ana ambatan sunan Allah suna da haƙƙi na girmamawa girmama sunayensu to amma akwai wata matsala wannan matsala shine a hafu dararaini idan matasa ko 'yan mata dole ne wato sai sun zaba wa kansu wani abu da za su cashe ko za su rashi da shi to a wannan lokaci da a sa musu kide-kiden music irin su michael jackson irin na da su bakumale ko irin wake-waken indiya su muhammad rafi su kishor kumar su ko lataman jackson irin wannan da kide-kide a sa su na rawa to gwara an sa musu music mai yabon maza allah su rawa sannan wannan baya nuna musikin ya halatta baya nuna wannan irtikabu a hafi dararai ne to a cikin wannan music din shi ana faɗan darajar manzan Allah ya yi hijira matarsa Aisha ɗansa Kasimu ɗansa waye za su san abubuwa da yawa na sirar manzan Allah kansa kuma yabon kaɗan kaɗan zai ratsa musu zuciya su so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda aka idan aka hada biyu wannan kwara ya fi a gane idan kuma ba a hada su ba to haramu saboda galibi mutane matsalar su shine wato cakuda masail duk misalar da take cakude to ya kamata a yi tafsiri a kai to saboda haka wannan shine dufu aka ce alkabar dufu ne amma babba irin gangan da ake yi misali a fada ganga ne kamar ɗaki gado wanda in wani abu ya taso za a daga da daram daram da duk gari zai an saji to wasu kuma suka ce anan yana nufin alkabar a tibul ne ma'ana duk gangan da bai shike sharuɗan dufu ba sunansa a kabar to ya zama music bai halitta a yi amfani da shi ba wala ya kudu rajulun bimra'atin laysat minhu bi mahramin bai halitta mutum ya kadaita da wata mata wacce ba ba wacce ba mahram sannan shi din bai zama mahraminta ba ma'ana tsakaninsu wato da aure wannan bai halitta ba amma ya zama tsakaninsu ba aure wannan ya halitta a irin wannan kuma akwai matsaloli muhimmai yanzu misali gida daya misalin wa da gani ne wa da gani ne kasan dangi dai ne to dan wannan da yar wannan kaga tsakanin su ba maramai ba ne amma al'ada a fado a cikin gida suna cakuduwa suna yin komai haka ce maram din ba ana nufin dangin ka bane kawai a'a a dangin kan wanda ba aure tsakanin ku za ku iya zama a daki ba kowa kai da kanwarka ku ta firan ko kai da yayarka ku ta firan ko kai da kanwar iyarka ku ta firan ko kanwar babanka ku ta firan ko yarinya ce budurwa ta balaga komai to wannan ba a wuri tsakanin amma ba zai yiwu ka zauna kai da kai da abin kai da misali yar a yar ruwan babanka ko yar ganin babanka ko yar baffanka ko yar kanwar matarka wanda dai akwai aure tsakanin su duk da kusancin ku a yankwantaka bai kamata ku keɓe a wani kuna hira ko kuna kallo ko a taru a haɗu a ci abinci ba wani yana daga cikin kurakuran da ake tafkawa wala ba sa an raha ba laifi kuma idan ba aure tsakanin su din ya ganta li uzuri saboda wani uzurin yin shahadat talaiha ko kuma na yin shaida yana nufin ita wacce take wacce shi din ba maharami shi ba maharamin ta bane wanda aka hana su kadai ta kadai in akwai wata darura wani uzuri zai iya ganinta uzurin shine yace zai yi shaida a kanta au na hawa zalika ko abin da ya kama da wannan au iza khatabaha ko kuma ya nemi aurenta ne yana son ya aure ta ne shi ma neman auren ana so su haɗu su ga juna sau ɗaya ne kawai ba ana nemi a dinga sintiri a dinga zuwa yau da gobe ba wa amal mutajallatu falahu an yara wajaha ala kulli hal al mutajala su ne matan da kasafai ba a cika a sha'awansu ba shine wannan ba laifi وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم yace an hana mata hada gashinsu da wani gashin da ba nasu ba wa'anil wasmi hakanan gyara gyara jikinsu da wani abu wanda zai canja launin jikin kamar yadda a karatu na riyadu salihin lokacin da ya kawo wayannan hadisan duk gaba da mun yi magana kai a hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi bayani a kai abubuwa ne da dama akwai ciki misali wacce za ta gyara gashin geranta ta mayar da shi siriri ya zama siriri don yi kyau misali akwai wanda kuma za ta here wannan mutum wannan na ce masa al-mutanan misa wacce za ta fere haƙoranta ana ce mata almutafallija almutafallija ake cewa shi wasu mutum duk hanyoyin da ake bi na gyara fata ya kara haske su da yadda suke yi daban yadda nan yanzu kuma ake yin daban ne akwai hanyoyi da yawa da da suke suna amfani da allura suna amfani da kananan karafuna siraraye wanda idan aka sa a wuta misali in ya kone ya yi zafi in suka sa gun da suke so ya yi kyau ko ya abin nan saboda yana zafi sai ya zo ya gyara wannan abu ya mayar da shi wani design wani kyau duk wannan hanyoyin shi ne ake ce ma alhoshin mu kenan to wani sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan wa man labisa khuffan aw na'lan duk mutumin da ya sa tufafi da ake ce ma kuffi shine sau ciki aw na'lan ko takalmi haka bada bene ne ya fara sa ta dama wai za na za a bada abi shimali in zai cire ya fara cire na hagu wala ba a sabilinci hali ka'iman ba laifi mutum yana tsaye ya sa takalmi wai kurahul mashiyu fi na alin wahidatin an hana tafiya da takalmi daya in takalmin ka ya tsinke to ka cire ta yanka rike su duka hannu ka tafi ba takalmi daya wa tukurahu tamasilu fil usurati wal kibabi wal judurani wal khatimi makururi ne a za a zana hotuna haka na dabbobi ko kuma na wasu tsuntsaye hotunan da abubuwa fil asirrati jikin gado jami ne na sarir wal kibab cikin kubba a shi jami na kubba kubba shine abinda adon da ake yi a sama a ƙarshen gini in ka gama an ka kai gini karshe ka yi wani ado design a sama shi ne ake ce mishi kubba abinda ake saman manara jami'in sakibab wal juduran kuma jami'in jidar jidar shi ne katanga wal khatam ko azobe wannan duk an hana a zuwa yi zane a kai وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن zane rubuta lambobi ko rubuta haruffa ya ce baya daga cikin wannan abin da muke magana a kai amma barin sadin shi ya fi saboda rakam zane ko lambobi ko wasu haruffa a sassaka wannan ba fotuna ba ne saboda haka barinsa amma ya fi